إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 27 ne ko 28 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da nawa 12 ga watan 8 ko 12 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan ainihin wato a wannan unguwa ta tudun maliki a wannan masallaci na jibuis da ke cikin ainihin wato birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatunmu a cikin littafin fatahul majid a sharhi na babban littafin nan kitabun tauhid na sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na hamsin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka muna kuma cikin babi na babi na biyar babin da ke bayani akan kira zuwa ga fahimtar la ilaha illallah ma'ana babin da zai yi tafsiri ko bayani ko fashin baki game da wannan babi na ainihin wato kalimatun shahada ko kuma ka ce kalimatun tauhid to muna ta kokarin karanta ayoyi da hadisai da kuma sharhin da malamai suka yi wa ayoyin da hadisai wajen kokarin fayyace wannan gaba mai matukar muhimmanci ta la ilaha illallah to in an cina mun tattauna game da faɗin Allah madaukakin sarki اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا har zuwa ƙarshen ayoyin kuma bala ya ci gaba da bayanin cewa idan mutum ya zamanto yana yin takalidanci to shi takalidanci wato ko kuma bayani game da tahalil da taharim yana ɗaukan fuskoki guda biyu fuska ta farko kamar yadda muka karanta wato shine mutumin da ya san cewa wayannan ahbar wayannan ruhban din sun fa canza addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun jirkita addini amma ya ci gaba da bin su akan wannan jirkitawar ya ci gaba da bin su akan wannan gurbatawar har ma ya zamto yana kudurce halatta abinda Allah ta'ala ya haramta ko kuma haramta abinda Allah ta'ala ya halatta ba dan komai ba sai dan bin shugabanninsa bin malamansa bin shehunansa duk da yana da masaniyar cewa sun saba wa addinin manzanni to duk wanda yake irin wannan biyayyar malai ce fa haza kufur wannan kafirci ne domin ya sanya wannan malamin nasa ya sanya wannan shehin nasa a matsayin kishiya ga Allah kishiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ko da ba sujada yake yi wa waɗannan malaman ko shegunan nasa ba ko da ba wata ibada yake kwantar da kai ko yake gurfana a gaban su yi ba wannan bai fitar da shi daga cikin wannan hukuncin matukar ya san haka kuma ya kudurce hakan kuma ya bi su akan haka na biyu shine wanda ya kudurce a aqidarsa da imaninsa ya kudurce haramta haram halatta haram ya tabbatar da haka sai dai yana bi musu ya san haza halalun wa haza haramun ba sa halatta masa ba sa haramta masa amma yana bin su makauniyar biyayya yana bin su bisa saban Allah wannan bai da maraba da irin abin da sauran wani musulmi masu musulmi za ka samu suna yi na aikata sabo duk da sun kudurta cewa sabo ne sun yarda cewa sabo ne amma za ga mutum yana yi in ka keɓe da shi kana magana ya ce wallahi ya san ba daidai ba ne kawai dai rudin shedan rudin zuciya da sauran hujjoji nasa mai rauni da zai kawo don ya kare kansa to kusan duk mun tattauna akan wannan gaba sannan mun shiga cikin aya ta biyu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah inda babban malami ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake gaya mana cewa Allah yana faɗa mana halayen mushrikai wato game da Allah madaukakin sarki a nan duniya da kuma makomar su ko kuma game da tauhidi a nan duniya da kuma makomar su a lahira inda suka sanya wa Allah kishiya suka sanya wa Allah nuzara da amsal inda suke bauta musu tare da Allah suke kaunar waɗannan andadin ka hubbihi kaman san Allah wa huwa Allahu la ilaha illa hu wala diddala wala niddala wala sharika la mun karanta hadithin sahihain hadithin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud ya tambaye shi ya ce ya bakin Allah ayyu dhanbi azab a cikin zunubai wani zunubi ne mafi girma ya ce an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak shine ka sanya wa Allah kishiya bayan shi ya halice ka da kuma faɗin Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa li hubbihim lillah wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawqirihim wa tauhidihim la yushrikuna billah shi yasa mu'minai saboda irin kaunar da suke wa Allah saboda cikar masaniya da suke da ita game da Allah saboda ganin girman Allah da suke yi saboda kadaita Allah madaukakin sarki wannan yasa ba su iya yi wa Allah madaukakin sarki shirka balla suna bautawa Allah ne shi kadai suna dogara gare shi shi kadai suna fakewa cikin dukan al'amuransu zuwa gare shi sun matawa'ada ta'ala sannan sai kuma Allah ta'ala ya alkawari ga mushirikai alkawarin azaba wayanda suka zalunci kawunansu Allah ya ce walau yaran ladina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab haka dai muka ci gaba da bayanin qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala al-imad ibn kathir wato a ƙarƙashin wannan faɗin Allah ta'ala wa anna Allah shadidul azab ko lauyar wa law yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an to a ƙarƙashin ta ne malam yake cewa idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u akwai ranar kin dillanci ranar da tabarra'a alladhina tubi'u wa'yannan malaman da aka bi wa'yannan shehunan da aka bi a kan saba wa Allah wa'yannan shehunan da aka bi suka zama kishiyoyi ga Allah to ranar za su barranta minan ladina taba'u daga waɗanda suka bi su tabarra'at min humul mala'ika mala'iku za su barranta daga waɗanda suka ce su suke bautawa alladhina kanu yaz'umuna annahum kanu ya'budunahum fid dunya fataqulu al mala'ika mala'iku za su ce tabarra'ana ilayka ma kanu iyana ya'buduna mala'iku za su ce tabarra'ana ilayka ya Allah ba ruwanmu da kowa sai kai ma kanu iyana ya'buduna mu ba su suka kasance ba mu suke ba mu suka kasance suna bautawa ba duniya a karkashin wannan lamba ta biyu alal imad ibn kathir bi tafsir surat al-qasas al-imad ibn kathir rahimahullah a tafsirin surat al-qasas wato ya ce wa qawluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala qala alladhina haqqa alaihim al-qawl wa'annan da alƙawarin azabar Allah ta tabbata a kansu cikin suratul qasas aya ta 63 ya'ani ash-shayatin yana nufin shaydanu wal marada da kangararru fitsararru wa du'atu ila al-kufr da masu kira zuwa ga ila al-kufr zuwa kafirci Allah ta'ala ce rabbana ha'ula'i alladhina aghwayna aghawaynahum kama aghwayna tabarra'na ilayk ma kanu iyana ya'budun duk wanda ya bi wani batacce a kan bata to abinda zai faru ke da ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙalar lazina haƙƙa alaihimul ƙaun waɗanda azabar Allah ta tabbata a kansu za su ce rabbana ya ubangijinmu haƙula illazina a waɗannan su ne waɗanda muka halakar su ne wa'inda muka batar da su muka ja su akan yi maka kishiya akan shirka ya Allah mu ne wa'inda muka ɓadda su muka raba su da sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallam aghawainahum kama ghawaina mun halakar da su mun batar da su mun lalata musu aqida mun gurbata musu addini kama gawaina kama yanda muka bata kama yanda muka halaka amma fa ya Allah tabarra'ana ilaika yau mu ma mun barranta da su zuwa gare ka ba ruwanmu da su sai kai mu ya Allah ma kanu iyana ya abuduna shehu zai ce shi ma ba shi aka bauta ba wali wani da aka dinga bautata masa akan kabarinsa zai ce wallahi shi ma ba shi aka bauta ba gashi dai sun ce ya ubangiji haula illazina agawaina agawainahum kama gawaina halakan da su muka yanda muka halaka dan kada mu shiga cikin azaba da fushinka mu kadai da haka haka muka dinga kiransu muka dinga ɗauke su daga sunnar manzanka muka dinga tsora su akan sunnoninmu muka ɗauke su daga aƙida safiya tatacciyar aƙida ta annabawa da manzanni da tauhidi muka tsora su akan yi maka shirka ya Allah mun yi haka yanda mu muka halaka su masu muka halakar da su amma fa ya Allah a yau tabarrana ilaika mun barranta ba ruwanmu da kowa sai kai ya Allah ma kanu iyana ya abudu mu ba mu yadda ma mu suka bauta wa shahidu alaihim suka ba da shaida a kansu annahum agawahum cewa su suka halakar da su su suka batar da su sun matabarra'u min ibadatim a lokaci guda ka duba wannan irin butulci sannan kuma za su barranta za su nisanta daga bautata musu da suka yi waddu'atu ila al-kufr haka waɗanda suka dinga kiran mutane zuwa kafirci hum min bani adam zaka same su masu kiran mutane zuwa kafirci akwai su daga cikin ɗan adam mimman kanu daga waɗanda suka zamanto ru'asa ko dai shugabanni na ƙungiyoyin addini ko ɗariƙun addini wa shiyukan da shehunai na ɗariƙu da ƙungiyoyin addini da aƙidu mabambanta li'ula'ikal gawun shugabanni da kuma shehunan wa'yancan atattu halakakkun sun kasance ka ashabi ɗurukun sufiya ma'ana masu kiran mutane zuwa ga kafirci su ne daga 'yan adam wayanda suka kasance ru'asa shugabanni wa shiyukan kuma shehunan ula'ikal gawi na ga waɗancan halakakkun da aka batar kamar suwa sai ce ka ashabi ɗurkin sofiya kamar dai masu ɗariƙun sufaye fa'innahum domin masu ɗariƙun sufaye allazina zayyanu li muridihim sune waɗanda suka ƙawata wa muridansu suka ƙawata wa muridansu wa matubu'ihim suka ƙawata wa almajiransu mabiyansu a shirka shirka wal kufra billah suka ƙawata wa muridansu da almajiransu kafircewa Allah wa rasulihi da bujirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna asasa dariqahum ash-shaytaniyya domin tushen wannan dariqu nasu na shaytanci malam yace shine an ya abudu an ya abudal muridu shaykhaw asalin wannan tushen wannan dariku din shine muridi fa ya dinga bautawa shehinsa muridi ya dinga bautawa shehinsa bi anwa'i ta'zim da nau'o'in girmamawa wal khawfi da wani nau'i na tsoro wa atiqadin da wasu kudurce-kudurce ya kudurce a zuciyarsa annahu wannan shehin nasa jasusu kalbihi yana sane da zuciyarsa shi sa ko saba musu ba sa an nuna musu cewa shehi ya san duk ko abu kadarsa a zuciyarka ko abu kai tunani shehi ya san da haka su ne kaman yan leƙen asirin zuciyarka da haka duk abin da ka boye ma shehi zai iya ganewa domin ya dukulu wa ya kharuju shehi yana iya shiga zuciyarka sanda ya ga dama ya fita lokacin da ya ga dama da aka karka ɓoye wa shehi komai da haka shehi wani ubangiji ne shi ma gare ka wal muridu la yashuru amma shi muridi bai sani ba muridi ba zai sani ba wa annahu qabala an yadhkura Allah za a gaya wa muridi ko da yaushe kafin ya ambaci Allah ya tahadiru shaykha fi qalbihi ya fara halarto da shehi a zuciyarsa kafin ya ambaci Allah to wanda zai fara hararowa zuciyarsa shehi wa yu'azzibunahum kuma za ka ga muridan su suna girmama su bi anwa'i ta'atil amya da nau'o'i daban-daban na da'a na biyayya a makauce a makance a haya'an wa amwatan shehu yana raye ko ya mutu rayayyu suke suna rayayyun sun ana musu irin wannan bautar sun mutu ma ana musu haka kama huwa mudawwanun wannan kaka ce kage aka yi ko shaddi aka yi musu ce kamar yadda wannan abu wannan magana mudawwanun bi kutubi na nan rubuce cikin littattafansu min shuruɗin murid yana daga sharaɗan muridi yana daga sharaɗan muridi wa ma yusammunahu wato ma yusammunahu wa ma yusammunahu al-ahd al-wathiq yana daga cikin sharaɗan muridi kamar yadda al-kushairi al-kushairi yayi bayani cikin wato ya faɗa cikin bayani ma yajibu alal murid abin da yake wajibi akan muridi in yana da shehi la ya khafu shaykh la yukhalifu shaykhahu fi kulli ma yushiru alayhi al-kushairi yake cewa muridi baya halatta ya saba wa shehinsa cikin duk abin da shehi ya nuna masa wa Allah ya kuna bi kalbihi itiradun ala shekhi kada ya dinga jin wani nau'i na bujirewa ko da a cikin zuciyarsa ne game da shehinsa shi sa suka ce la ya juzul inkaru ala shuyukhi tasawufi abadan bai halatta kai wa shehin dariqa inkari baya halatta abadan walau kana ma al munkiri wa ko da ka gan shi yana munkari aka koda za ka shi da kwalbar giya kakai masa inkari koda za ka shi ya riko hannun kilaki ce komai ba a yaushe yi inkari la ya juzul inkaru ala shiyukhi tasawufi abadan har abada walau kana ma almunkiri an gane ko dalilun kama qala ahmad ibn mubarak fi ma yarwihi an shaykhihi abdul aziz wato asijil masi yana cewa wal'a'ama la yunkiru alal basir wai shi makaho ai baya yi wa mai gani in kai da aka shi muridi makaho da aka tunda muridi makaho ne baya halatta yaushe yin sai in kai ka taba ganin mai makaho yi wa mai gani in kai ya ce mabudan ka ce ka ce a ba na ya kamata mu ba to kai kana gani ne da aka shayi shine basir shine mai gani kai makaho ne da aka duk inda ya ja kawai ka bi shi an gane ko wannan maganar Ahmad ibn Mubarak ya ruwaito ta daga shehinsa Abdulaziz Ad-Dabbak an gane ko yawa Abdulaziz Ad-Dabbak yace cewa wal a'ma wal a'ma la yunkiru 'ala al-basir abadan ai makaho baya yi wa mai gani inkari har abada da aka yana daga cikin sharaɗan muhidi a kan shehinsa kada ya kuskure yawan shehinsa in kai akwai abin da suke kira al'ahadul wafi wato wata irin yarjejeniya ce da alkawari wata jido a kasar hum hadal kufur wata jido a kasar hadal kufur wa balal za ka samu mafi yawan irin wannan kafircin da irin wannan batar fi kutubi sha'arani a cikin littafan ash-sha'arani وأما الآيات وأما آيات سورة الأحقاب wanda ce amma game da ayoyin da suka zo cikin suratul aqab fa innaha sarihatun waɗannan ayoyi bayyanannu ne fi anna dina game da cewa addini yakfuruna bi shirkil mushriki ko fi anna alladhina kay yakfuruna bi shirkil mushriki fa innaha sarihatun akwai ayoyi cikin suratul aqab da suka zo wajen bayani fi annal ladina yakfuruna bi shirkil mushrikin cewa waɗanda suke kafurcewa shirkan mushrikai hum min ibadillahi salihin wa'annan suna cikin bayin Allah na gari alladina takhadhahumun nasu alihatan ba'da mautihim irin wa'anda mutane suke rikar su su mai da su alloli bayan mutuwarsu kamar yadda muka bada misalin wayancan wayanda Allah ya kawo mana su cikin suratu Nuh kaga asalin su mutanen kirki ne salihan bayi sun tafiyar da rayuwarsu wajen bin Allah madaukakin sarki da tauhidi amma bayan mutuwar su kuma aka rike su aka mai da su alloli ake bauta musu ba Allah ba wattakhadhu quburahum awthanan mutane suka mai da kaburburan su suka zama wanto wasu gumaka wa ma kanu yuhibbuna zalika wala yardawna bihi alhalin su wa'annan shehu malaman na kwarai ba su ne suke son hakan ba bal ma ba su yarda da hakan ba amma bayan sun mutu aka zo aka dinga yi musu da Allah ta'ala ce wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra mun fada anan kaje karanta tarihi kaji su waye wayannan mutanen guda biyar asalin su ba gumaka bane salihan bayi ne nagartattun bayi ne cikin bayin Allah na gari wa'anda suka bi Allah maɗaukakin sarki suka tafiyar da rayuwarsu akan tauhidi da kaɗai ta Allah bayan sun mutu kamar yadda muka sha faɗa kuma zai kawo mana can algulu fi salihin zai kawo mana wani babi a can gaba wato sai kuma ainihin wato shedan yayi amfani da jahilcin mutane ya sanya su suka mai suka yi musu mutum mutumi aka yi mutum mutumin wa'annan bayan Allah aka ajiye a zaurukan su ko a zawuyoyin su daga baya kuma bayan wa'annan su ma sun kawo ƴaƴan su da jikoki da suka zo ba karatu ba ilimi jahilci yawa shedan yace wa'annan su ne allolin da iyayenku da kakanninku suka ringa bautawa wannan ya sa mutane suka balle malam daga kan tafarki suka koma ka'in da na'in wajen bautar wa ilan bayan Allah shine dalilin aiko annabi Nuhu alaihi salam sai da ya shekara dubu ɗaya ba hamsin ya dawo da mutane kan tauhidi akan aƙida gurɓatacciya da ta shiga cikin zuciyarsu amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil min amsalil Husayn kaman Husayn jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba yanda wasu ƴan shi'a suka mai da shi Allah mutum zai faɗi ya ce ya Hussein mutum ya mai da kiran ya Hussein wani zikiri wani wuridi in ya shiga bala'i ya dinga ya Hussein wani kilif da aka taba na taba saurara jirgi ne bai tarwatse da su amma ya Hussein yake ta kira ko me kai labari ya mutu yana ya Hussein duk irin wannan ya Allah ka kawo mun dauki ba su fa ba Allah suke kira ba duk ire-iren masu irin wannan kama-kama za ka sai mutum ga ya rike abin da ba zai iya tsamar da shi daga halaka ba bal ma abin da yake yi shirka ne amma kuma yana ci tafiya haka wa ikhwatihi da yan uwansa yan uwan Hussein din wa abi kaman wayannan imaman guda goma sha biyu wa abi da mahaifinsa sayyidina Ali ko a ce ya Hussein ko ya Ali wa abna'ihim da ƴaƴayensu wal imamu shafi'i fi misra to kaji imamu shafi'i shi ma akwai masu kiran sa a misra yanzu shi ce a kira shi mutum ya shiga uku kawai dinga ya shafi'i wa abi hanifa kamar yadda wasu suke kiran abu hanifa wa abdulkadir abdulkadir jilani fi bagdad a bagdada a Baghdad wani in mutum ya shiga bala'i ko ya shiga talauci ko ya shiga cikin matsi ko gobara ko hatsari ko daga mutum yana ya ya si da Abdulkadir ko ya Abu Hanifa shi Abu Hanifa shi ma akwai masu kiran sunansa da sunan neman agaji da sauransu duk wa'annan bayan Allah ne wa'anda ba su suka ce a musu ba Hussein shi ya ce a bauta musu shi ya ce za a shiga an shiga bala'i a kira sunansa ba shi bane na fata an gane haka ainihin wato sayyidina ali ai mun sha karanta anan sayyidina ali lokacin da aka fara neman mai da shi Allah ana huwa huwa ai mun je da ya babbake yasa aka yi rami yasa aka dinga jefa masu wannan aqida cikin wuta saboda haka in su bayan Allah na gari ne in dai mutum bawon Allah ne na gari ya gaba almajiransa ko shegunnansa muridansa za su wuce gona da iri su kai su matsayin da ba nasa ba kamata ya tsawata musu in dai mai tarbiya ne tsakaninsa da Allah so yake ya hada su da Allah ya hada su da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga su almajiransa sun kauce wa tafarkin manzan Allah kamata ya shine farkon wanda zai fito ya fada da su ya yake su ya kuma mai da su kan tabarci yanzu wayannan bayan Allah su Husayn radiyallahu anhu jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana ganin zai yadda yana raye mutum ya zo faduwa kira sunansa akwai farkon wanda zai fito ya yaki wannan aƙidar irin Hussein in kai kasa kasa shi kansa Sidi Abdulkadir Jilani babban bawan Allah wali kana ganin yanzu shi zai yadda allantar da shi rubuce rubucensa duk fada ne da allantar da wani ba Allah da fata an gani to wayannan su ne wayanda ranar tashin alkiyawa za su ce sam ya Allah ba mu san kowa ba sai kai Allah ta'ala zai tambaya annabi Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ila'aini min dunillah shi ma Isa ya bauta masa alaihi salam Allah zai ce Isa kai ne kace mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin iyayen giji kishiyoyi ga Allah qala subhanaka annabi Isa ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم النبي إيسا زي برم برم daga duk wa'in sun tashi faduwa ko sun shiga cikin bala'i za su dinga Jesus suna kira zai ce ba ni ne sa su bayan Allah ba ruwa na ya Allah kaga kenan ashe akwai wa'inda an mai da su matsayin Allah ne bayan mutuwarsu amma da lokacin suna raye su ne farkon waɗanda za su fito su yi faɗa da waɗanda suke ƙoƙarin kai su wannan matsayin amma mutum yana raye yana da iko almajiransa suna wuce gona da iri wajen yi masa biyayya suna yi masa wani nau'i na bauta kuma ya yi kinkirinkim a kan kujera da alkyabba da ƙatar rawani yana ji suna allantar da shi su faɗi gabansa su yi sujada su zo faɗuwa su kira sunansa a dinga faɗan matsayin da shi ya san ba matsayinsa ba ne kuma ya sha kuma ya ɓata da ya karɓe a kaga wannan kaga shi wannan kaga wannan kaga yana da bambanci da wanda muke bada misalan su anan wanda bayan Allah ne na kware sun tafiyar da rayuwar su kan tafarki na Allah sun tafi akan tauhidi bayan rasuwar su kuma aka samu wasu ko shedan yi amfani da wata dama ta jahilcin mutane ko mabiyan su kuma ya sa su suka dinga abin da ba daidai ba shi yasa Allah madaukakin sarki ke faɗa game da waɗanda suke zuwa kaburbura suna kiran na kabari yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum Allah yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirki duk wanda bai ce a je kan kabarin sa a yi masa wani abu ba na nau'in ibada Allah ta'ala yace in kun kira ba sa ji kaddara sun ji ba za su iya ansa ba kuma ranar tashin alkiyama sai sun yi rigima da ku a tashin alkiyama sai sun yi baran-baran da ku yakfuruna bi shirkikum ce Allah mu ba ruwan mu wallahi da ba ruwan mu Allah ya san zaɗin halin muka yi rayuwar mu da akan aqida ta farki na daidai ta farkin annaba muka biya Allah har muka da zuwa gare ka da aka duk abin da muka bari bayan an mun wuce abubuwan da suka faru ya Allah ba ruwan mu wa innahum yatabarra'una yawmal qiyamah wa innan duk za su barranta daga waɗanda suka ɗauke su kai su matsayin Allah ranar alkiyama min ula'ikal mushriki daga waɗancan mushrikan shi yasa mala yake cewa Allah ta'ala ce tabarra'ana ilaik ba a ruwanmu da kowa ya Allah sai kai ma kanu iyana ya budu haka sida abdulkadir zai fada haka Hussein zai fada haka Sayyidina Ali zai fada kamar yanda Yaguf Ya'uq Nasara da Suwa da sauransu haka duk za su fada ce ya Allah madaukakin sarki ma kanu iyana ya abuduna tabarra'ana ilayka ya Allah ba ruwan mu da kowa mu ba mu san kowa ba sai kai Allah haka muka kare rayuwar mu haka kuma ka dawo zuwa gare ka da aka duk wanda aka ce mu suka bauta ya Allah ma kanu iyana ya abuduna a dai tuhume su a suka bauta mu muka sa su mun san da su lokacin muna raye mun sa su mun umarce su sun yi a gaban mu ba mu hana su ba ya Allah ba ruwa suratul qasas aya ta 63 wa yaquluna subhanaka anta waliyuna min dunihim wannan kaga wanke kansu suka yi suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna ya Allah kai ne majibincin al'amarinmu min dunihim ba su ba bal kanu ya'buduna al-jinna ce ya Allah a'a sai dai aljanu suka dinga bautawa aktharuhum bihim mu'minun domin mafi yawancin su da masu yin imani da aljanu idan aljanu suka dinga bauta ma ya Allah ba mu suka bauta suratu saba aya ta hudu wal jinnu aidan yatabarraun to an ce sai dai aljanu suka dinga bauta to kuma ga aljanu su ba gaban Allah aljanu su ba za su magantu ranar kowa ta kansa yake to ai duk wata shagantaka da ja'irci ya da anan ake yin sa wargi wuri gare shi an je can aya bisa zaka ji bawo yake cewa ya tafi ran wato abin da me yake cewa an gane ko ya tafi gidan gaskiya an gidan gaskiya ne ai ba nuku-nuku ba kumbiya kumbiya ba komai komai zai bayyana wal jinnu aidan kaji aljanu su ma ya tabarraquna minhum su ma za su yi tsalle su dire su koma gefe guda su barranta su ce Allah ba ruwanmu wa yatanassaluna wa yatanassaluna min ibadatihim lahum su ma za su wanke kansu daga bautar da aka ce an musu kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kai ce wa man adallu to yanzu kai da ka je ka ɓata rayuwarka ka kama wani ranar lahira ya kwaye ma baya ce shi san bai yadda ba shi ba shi kaba ba ba shi ka bautatawa ba ba gara kai wa kanka faɗa wa bawan Allah tun daga nan duniya ka kama tafarkin manzan Allah yanzu ka je ranar tashin alkiyama ka ce sunnan manzan Allah ka kama manzan Allah ce a ba ruwana manzan Allah ba zai maka haka ba ba ka da masoyi sama da shi in shi kamu a manzo Allah ba ka ga dai yanzu waɗanda ka bi sun ce san su ba su yadda ba to manzo Allah an kabe shi zai ce naka ne shi zai ce kai na tsani ga wanda zai baka haɗin kai ga wanda zai goyi bayan ka ga wanda zai maka amfani a lahira ba ai koma kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka kama akwai yiwuwar Allah ce shi na aiko ma amma ba zai yi ba mustahili ne ka yi riko da sunnar Muhammadun Rasulullah ka je Allah ya ce na aiko ma shi kana da hujja da yawa da ta nuna cewa an aiko ma manzon Allah amma an aiko ma shehinka ko ni an aiko ni wajenka ballanta na ka shehuntar da ni ka shehuntar da ni ka yi aikin banza ni ma baran baran zami da kai kaji aljanu ma suna cewa su ma suna wanke kansu sai wa man adallu shi sa sai Allah ya ce kai wa man adallu ni ban gama fi bata ba akwai marar basira akwai dakiki da ya kai manya da omin dunillah wanda yake kira yake bauta wani ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ce ban ga mafi bata ba sama da wanda yake kiran wani ya dinga bautawa wani ba Allah ba kuma wanda ya dinga bautawa man la yastajibu lahu wanda ba zai taba ansa masa ba ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashin kiyama wa hum kuma su wayannan da aka ce an bautawa an du'a'ihim gafiluna basu ma san ana bauta musu yanzu shehu dan fodiyo ka duba irin jihadin da yayi da kafa tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da sunna littafin shehu Usman dan fodiyo ihya sunna wa ikhmadul bid'a shi kadai bai sai nuna ma waye shehu Usman dan fodiyo ba yanzu ka zo faduwa ka ce shehu shehu Usmanu ka dauka in yana nan ba zai fada da kai ba littafin sa yayi sai nuna maka bai sa mutane ba daga dan wani zai tuntsire ya ce shehu Usmanu oho kowanne ba zai hana shi faduwa ba kuma ya je ranar tashin alkiyama shehu usman dan fodiyo ya bara'a da shi mutum zai kife ce shehu usman ka cece mu wallahi ba zai cece mutum ba kuma sai ya fada duk inda inda inda ya gangara din kuma sannan ranar tashin alkiyama shehu usman ba ruwansa da kai dan bai sa ka ba bai kira zuwa ga haka ba littafansa babu inda shehu usman ya ce haka shi yasa Allah ta'ala ce wa hum su boyin da ake wannan bautar an du'a'ihim gafiluna basu ma san ana bautata musu ba wa idza hushira nasu sai Allah ya ce in an tara mutane an tashi mutane na tashin alkiyama kanu lahum a'da'an Hussein radiyallahu anhu Imam Shafi'i din Imam Imam Abu Hanifa din shi da abdulkadir jilani da shi kansa shi usman dan fodo da dukkan waɗanda akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafiyar da rayuwarsu har suka koma zuwa ga Allah ba su kira mutane zuwa ga akasin haka ba to duk abin da aka yi da sunan su Allah ta'ala ce in an tara mutane ranar tashin alkiyama kanu lahum a'da'an ba su da makiyi irin wanda ya ce shi almajirin su ya kuma buge da bautawa wani ba Allah ba da sunan su ba su da magauci da ya wuce wanda ya rike wata sunna ba sunnar manzan Allah ba da ita suka raya in kana neman wanda za su yi fada da shi su yi rigima da shi su nuna adawa su da shi a wannan rana shine mutumin da ya saki tafarkin da suka zo da shi ya kama wani tafarki kuma ya jingina ya ce da su yake haka kanu lahum a'da'an Allah ce wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kasance za su kafirce game da bautata musu da aka yi ce su kwata kwata ba su yarda ba suratul ahqaf intaha kalam rawa ibn jarir ibn jarir dabari ya ruwaito an mujahid daga mujahid ibn jaba fi qaulihi ta'ala game da fadin Allah ta'ala yuhibbunahum suna son wannan malaman nasu ba wallahi in gaya maka yadda yake jin maganar shehu in aka faɗa ko magana Allah ba ta ratsa shi haka wallahi yadda yake kaunar shehi ina tabbatar maka ko Allah da manzo ba sa ba sa cikin zuciyarsa haka kawai yana dai karantawa ne in an yi maganar manzo Allah ya nuna ya fi kaunar manzo Allah amma aikinsa da mu'amalarsa da aqidarsa ba haka bane in haka ne me zai sa yau manzon Allah kishiya inda gaske ne yana kaunar manzo Allah manzo Allah bai ishe shi ba inda gaske ne yana kaunar Allah alaysa Allahu bikafin abda Allah bai shi bawansa ba har sai mutum yayi ratsa ratsa yayi biye biye a fahimta ko mubahatan wa mudahatan lil haqq subhanahu bil andat yuhibbunahum Allah yace suna kaunar su ka hubbillah kamar irin son Allah mubahatan ma'ana suna ba su matsayi irin na Allah shine mubaha matsayi irin na Allah wa mubahatan da kuma kwaikwayon ko sufanta su lil haqqi da mai gaskiya ko sufanta mai gaskiya shine Allah shine gaskiya subhanahu bil andad da kishiyoyi suna ba wa kishiyoyin Allah matsayi irin na Allah suna kamanta kishiyoyin Allah da sufa irin ta Allah sai Allah ya ce walladina aman amma kaga su masu imani ashaddu hubban lillah min al-kuffari li awthanihim mu'minai kaunar da suke wa Allah ta fi girma da tsanani sama da san da kafirai ke yi wa gumakansu قال المصنف رحمه الله wa min al'umuri al-mubayyana li tafsir tauhid na daga cikin al'amuran da za su ƙara bayyana maka tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah da kuma shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ayatul baqara fil kuffar alladhina qala Allah ta'ala fihim shine ayan nan da ta zo cikin suratul bakara game da kafirai waɗanda Allah ta'ala a kansu ya ce wa ma hum bi kharijin minan nar ce su ba masu fita bane daga cikin wuta ce Allah ya ce ba za su fita ba zakara annahum yuhibbuna andadahum Allah ya ambaci cewa waɗannan kafiran suna son gumakansu da shehunnansu ka hubbillah kamar san Allah badalla sai wannan yayi nuni ala annahum yuhibbuna Allah ashe wannan sai nuna suna son Allah ashe hubban aziman kuma so mai girma amma san da suke wa Allah falam yudkhiluhum fil islam bai shigar da su musulunci ba duk da wannan so mai girma da suke wa Allah ba su zama musulmi ba me yasa saboda sun yi wa Allah kishiya a soyayya shi yasa Allah yake karɓar soyayya ta su kaga anan Allah ta'ala ya ce yuhibbunahum ka hubbillah sai ce wallazi na amanu a shaddu hubban lillah kaga a shaddu hubban lillah yana nuna su makafaran yuhibbun Allah sai dai san su ba a shaddu hubban bane wai amma duk da tsananin san da suke wa ko duk da girman san da suke wa Allah wai bai sa sun zama musulmi ba me yasa saboda sun yi wa Allah kishiya a soyayya to sai malam ya ce maka fa kaifa biman ahabban nidda to ina ga wanda yake son shehi ko yake son wata kishiya ga Allah akbar min hubbihi lil hubbillah san da yake wa shehi ko san da yake wa wannan kishiyar ga Allah ya fi girma san da yake san da yake wa Allah in dai wa'ancan Allah ta'ala ya ce suna san Allah so mai girma amma ba su zama musulmi ba ina ga wanda yana san Allah amma san da yake wa shehinsa ya fi na Allah kaifa to ina ga kuma man bi man la lam yuhibba illa nidda wahda ina ga wanda kuma shi kwata kwata ba ma ya san Allah kishiyar Allah yake so fa fil aya a cikin wannan aya bayanu anna man ashraka ma Allah ghaira aya tana bayanin ashe duk wanda ya hada Allah da waninsa fil mahabbati a cikin soyayya faqad ja'alahu sharikan lillah to ya sani ya sanya wannan abokin tarayya ga Allah fil ibadati a ibada domin soyayya ibada ce wata kada niddan kuma ya riki wannan wanda ba Allah din ba a matsayin kishiya ga Allah min dunin lahi koma bayan Allah wa anna zalika huwa shirku alladhi la yaghfiruhu Allah irin wannan shirka ita ce shirkar da Allah baya gafarta ta duk wanda ya mutu yana yin irin wannan shirkar ba wani an yanke kauna da samun rahamar Allah gare shi kama qala ta'ala fi ulaik kamar yanda Allah ta'ala game da irin waɗannan din yace wa ma hum bi kharijin minan nar Allah ya ce sun shiga wuta ba za su fita ba Allah ya kiyaye wa qawluhu da fadin sa walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba ina ma dai yara alladhina zalamu ina ma dai alladhina zalamu wa'anda suka zalunci kawunan su sun ga abinda zai faru gare su idh yarawna al'azaba daidai lokacin da suka ga azaba al-muradu bi-dhulmi huna ash-shirk ولو يرى الذين ظلموا أي معنى ولو يرى الذين أشركوا domin azzulmu a nan yana ɗaukar ma'anar shirka ma'ana da waɗanda suka yi shirka sun ga irin abin da za su gani na azaba ka ƙaulihi wannan ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala walam yalbisu imanahum bi zulmin walam yalbisu ba su haɗa imanin su ba bi zulmin ai bi shirkin kama taqaddama faman ahabba Allah wahda da aka duk wanda yake kaunar Allah shi kadai wa ahabba fihi sannan yana kaunar duk wanda yake kauna dan Allah fa huwa mukhlisun wannan shine mai kilasi wala hu kuma duk wanda wa ahabba fihi wa ahabba lahu shine abinda mai ahalar ya gaya ma wa an yuhibba lillah sai ke cewa man ahabba fa man ahabba Allah duk wanda ya so Allah wahadahu shi kadai wa ahabba fihi yaso cikin al'amarin Allah walahu kuma yaso dan Allah fa huwa mukhlisul wannan shine mai ikhlasi wa man ahabbahu wa ahabba ma'ahu ghaira duk wanda yaso Allah yaso wani Allah tare da Allah a irin saurayyar da yake wa Allah sai hada Allah da wani a cikin ta fa huwa mushriku wannan shi yake kira mushrik kama qala ta'ala kamar yanda Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane i'budu rabbakum ku bautata wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicci waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna dan ku samu ku zama masu takawa sai gaya muku ayyukansa da za ku gane shi kadai ake bautatawa shi yasa yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane i'budu rabbakum bai cancanci ku bautata wa kowa ba sai ubangijinku domin Allah zai khalaqakum ba wanda ya halicce ka sai shi shehin ka bai halicce ka ba malamin ka bai halicce ka ba shugaban ka a office ba shi halicce ka ba shugaban ka na siyasa ba shi halicce ka ba ubangijin ka ubangidan ka na kasuwa ba shi halicce ka ba haka wanda ake wa irin wannan bautar irin wannan kaunar wanda ya halicce ka kuma ba kai kaɗai ya halitta ba ya halicci duk wanda suka gabace ka Allah ya ce ka bautata masa dan ka samu takawa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan ga wani aiki da za ku gane wa ya kamata ku bautatawa sai ce shine wanda ja'ala lakum al-ardha firashan ya halicci ƙasa ya sanya muku ita ta zama shimfiɗaɗɗiya wasama'a bina'an ya sanya muku sama ta zama ginanniya wa anzala minas sama'i ma'an ya kuma saukar muku da ruwa daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarat ya kuma fitan muku da tsirrai daga sama rizqan lakum arziki ne abinci gare ku fala taj'alu lillahi andada bai dace ba bai kamata ku hada Allah ku yi wa Allah ku sanya wa Allah kishiyoyi ba antum ta'lamuna kuna sani ka san babu wanda ya halicci ya halicce ka ya kuma sanya ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya sai Allah ka san babu wanda ya halicci wannan saman ya sanya ta zama ginanniya sai Allah ka san ba mai saukan ma da ruwa daga sama sai Allah babu wanda in ya saukar da ruwan kai shuka yake tsirar da shuka sai Allah da haka shi kaɗai ya kamata ka bautawa Allah ya ce kar ku sanya wa Allah kishiyoyi kuna sani suratul baqara aya ta 21 zuwa ta 22 قال شيخ الإسلام shekul islam ya faɗi ma ma'anahu ga ma'anar abin da ya faɗa kamar ragiba ila ghairillah duk wanda yayi kwaɗayi zuwa ga wani ba Allah ba fi qada'i hajatin wajen biyan wata bukata aw tafriji kurbatin ko yaye masa wata damuwa lazima an yakuna muhibban lahu lazimi ya zama yana son wannan wa mahabbatuhu hiya al-aslu fi dhalik an gane ko ma'ana famar ragiba ila ghairi Allah fi qada'i haja duk wanda ya zama kwaɗayinsa yana kwaɗayi ne wajen a biya masa buƙatar kuma ba Allah yake kwaɗayin ya biya masa buƙatar ba yana cikin tsaka mai wuya yana cikin damuwa kuma yana kwaɗayin a fitar da shi a yaye masa wannan damuwar amma ba a wurin Allah ba lazima an ya kuna muhibban da wannan lazimi ne duk wanda ya ba irin wannan yardar ta zai iya jawo masa amfani ko ya kawo masa da damuwa lazimi ne ya zama yana kaunarsa wa mahabbatuhu hiya al-asl kuma wannan kaunarsa ita ce za ta zama asali fi zalika akan haka to ka ga wannan an fada abin da ba a so kenan in har mutum zai irin wannan to Allah ta'ala ne kada ya cancanci wannan matsayi fa kalimatul ikhlas la ilaha illallah kalmar ikhlasi yan uwa ita ce la ilaha illallah tanfi kulli shirkin tana kore kowace irin shirka fi ayyi nau'in kana min anwa'il ibada a kowane nau'i cikin nau'o'in ibada la ilaha illallah tana kore shirka yi wa Allah shirka yi wa Allah abokin tarayya cikin kowane irin nau'i cikin nau'o'in ibada ba a haɗa Allah da wani da aka ka ce la ilaha illallah kana nufin duk wani nau'in ibada ba kai ba kowa sai Allah wato tsibitar ibada sannan karkamanta wannan kalma ta la'ilaha illallah tana tabbatar da bauta bi jami'i a furadiha da dukkan ɗaiɗaikun bautar lillahi ta'ala ga Allah shi kadai in dai ibada ce babu wani mahaluki da yake cancanta ta sai Allah waƙar taƙaddama bayanu anna la ilaha ko annal ilaha bayani ya gabata cewa ma'anar al'ilaha al'ilahu huwal ma'aluhu shine abun bauta allazi ta'alahul qulubu wanda zuciya ke bautata masa bil mahabbati da nau'in ibadar da ake kira mahabba kauna aw gairiha ko wani kauna min anwa'il ibadati daga nau'o'in ibada da aka fala ilaha illallah kalmar la ilaha illallah nafat zalika kullahu ta kore hakan gaba ɗayansa an gairi lahi ga wani ba Allah ba wa asbatatu ta tabbatar da dukkan nau'o'in bauta lillahi wahdahu ga Allah shi kadai fa hadha huwa ma dallat alayhi kalimatul ikhlas mudabaqatan wannan shine abinda kalmar ikhlasin nan take nufi daidai wa daida fala budda babu makawa min ma'rifati ma'anaha lalle ashe wannan kalma ta la ilaha illallah wajibi ne ba kada yanda zaka yi sai ka nemi sanin ma'anarta wa atiqadihi da kuma kudirce abinda aka gaya ma na ma'anarta wa qabulihi sai ka karba abinda aka gaya ma wanda wannan kalma ta kunsa wal amali bihi da kuma aiki da wannan kalmar batinan wa zahiran wato a fili da boye wallahu a'lam qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fa tauhidul mahbub Allah ya ta'addada mahbubahu ibn al-qayyim yake cewa fa tauhidul mahbub kadaita abun kauna kadaita abun kauna na nufin Allah ya ta'addada mahbubuhu kada ababan kaunar su yawa kada abubuwan kaunar su yawa ai ma Allah ta'ala tare da Allah ta'ala bi ibadatihi lahu da bautarsa gare shi wa tauhidul hubbi da kuma kadaita shi da bauta Allah ya baka fi kalbihi baqiyatu hubbin kar a samu wani furfushi da ragowar wata kauna a cikin zuciyarsa hatta ya buzuna halahu sai ya bayar da ita duka ga Allah fa hadha hubb irin wannan sak wa in sumiya ishkan fa huwa ghayatu salahil abd duk da ana kiransa da ishku tsananin kauna fa huwa ghayatu salahil abd wannan in mutum yi wa Allah irin wannan kaunar to ita ce makurar gyaruwar bawa wa na'imihi ita ce samun kwanciyar hankali da ni'imar bawa wa qurrata ainihi ita ce farin cikin bawa wa laysa liqalbihi salahun wala na'imun illa bi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min kulli ma siwahuma babu sauran gyaruwa ga zuciyar bawa babu sauran wata ni'ima da kwanciyar hankali a zuciyar bawa illa bi an yakuna Allahu sai fa ya yadda Allah wa rasuluhu da manzansa ahabba ilaihi su ya fi so min kulli ma siwa kuma daga dukkan wanda ba su ba in ba haka ba karka dauka zuciyarka bai kyau karka dauka tsarkin zuciya akwai shi bayan akwai wanda kake so da ya san sai fi Allah da manzansa ba za ka zama ma mai imani ba sai ka fifita san da kake wa Allah fiye da san kowa sai ka fifita kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ta kowa sannan za ka zama mai imani wa an takuna mahabbatuhu li ghairi Allah tabi'atan li mahabbatillah ya zama duk kaunar da kake yi wa kowa duk kaunar da kake yi wa wa an takuna mahabbatuhu li ghairi li ghairi Allah kaunar da kake wa wani ba Allah ba ta bi atan li mahabbatin layi ta zama mai bin bayan kaunar da kake wa Allah duk wanda zaka kaunace shi ka fi san Allah fiye da shi da aka duk kaunar da zaka jero ina son kaza ina son wa to wannan ta Allah ita ce a gaba sannan sai kuma ka jero ila ka ce bayan Allah ba wanda ka fi so irin manzon Allah dan amma za ka iya faduwa ka iya kuskure mutum ya dinga ganin ba matsala ya taba Allah amma manzan Allah shi yake so faɗa haka ga dama kai da kaji wannan kasan shawara shawara ce da aka san Allah shine farko sannan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo sannan duk wani wanda kake so ina san sahabbai ya biyo bayan san da kake wa manzan Allah bayan san Allah yana gaba ina san ainin tabi'ai yanzu biyo bayan ka ina san manyan bayan Allah duk ya biyo bayan wannan ina son abokina wannan duk yana can baya ina son budurwata ko matata duk wannan ya biyo baya ina son ubangida na duk ya biyo baya ina son malami na duk ya biyo baya ina fata an gane duk abin da zaka kaunata ya zama to kaunar Allah ta fi shi in wannan abin zai hada ka da Allah zaka iya hakura da shi lokaci yayi go in wannan abin zai hada ka da Allah a shirye kake kuɗi ne mulki ne wani mutum ne za ka iya raba gari da shi tun da yana nema ya shiga tsakaninka da Allah in kwa zuciyarka ba haka take ba to ka tuhumi imaninka fala yuhibbu illa Allah ba wanda yake so sai Allah kama fil hadith sahih kama yanda yazo cikin hadisi sahihi talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman insha Allah sai mu tashi kan wannan hadisin abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah